والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون موضوع خطبة اليوم قسوة القلوب قسوة القلب وآثارها اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن طول الأمل أصل المعاصي وأن القلب إذا قسى حمل صاحبه على مراكب الهوى فيظلم ويبخل ويطغى ويبغي وإذا قسى القلب فلا تسأل بعد ذلك عن غياب الرحمة لا يرعوي لأقل ولا يلتفت إلى موعظة ولا يرجع عن غي أيها المؤمنون لقسوة القلب آثار منها عدم التوجع لجراحات المسلمين ولا تؤلمه المصائب وأنهار الدماء بل ربما كانت آلامه على الدنيا ورفرحه وبكاؤه على تفاهات الأمور فيبكي لعزيمة فريقه ويفرح لفوز فريقه وربما أقام الموائد بالمبالغ الطائلة لأجل ذلك الفرح فلا يهتم إلا لتوافه الأمور وفي الأثر من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن آثار قسوة القلب أن لا يتمعر وجهه عند رؤية المنكرات روى سفيان بن عيينة عن سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب فيها فلان العابد فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط وقال مالك بن دينار إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب فضجت الملائكة قالت إن فيهم عبدك فلان قال أسمعوني ضجيجا فإن وجهه لم يتعمر غضبا لمحارمي ومن آثار قسوة القلب أن يفرح الإنسان بالمعصية ومنها الجهر بالمعصية ومن آثار قسوة القلب أيضا ألا يتألم الإنسان للتفريط والتقصير ألا يت... ألا يتألم الإنسان للتفريط والتقصير في طاعات قال إبراهيم التيمي رحمه الله إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك من فاغسل يدك من ومن آثار قسوة القلب ألا يخاف العبد ذنوبه ولا يستعد لما أمامه لأن من لم يخف الله في الدنيا أخافه الله عز وجل في الآخرة ومنها قحط العين وقلة الدمع قال ابن القيم رحمه الله ومتى قحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب فعلى المؤمن أن يتفقد قلبه وأن يتهم نفسه روي أن وفدا من نجران قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شيء من أمورهم فأمر من يقرأ القرآن بحضرتهم فبكوا بكاء شديدا فقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا ولكن قست القلوب يقول ثابت البناني كنا نشهد الجنازة فلا ترى أحدا إلا متلفعا باكيا أيها المؤمنون الخطايا تؤثر حتى في الحجر الأصم وفي الحديث عند الترمذي نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم قال المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلت فتأثيرها في القلب أشد نسأل الله السلامة والعافية اللهم أصلح فساد قلوبنا ونعوذ بك اللهم من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح أمرنا وأمر بلادنا ورد الأمن والأمان في بلاد المسلمين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وردنا إليك مردا جميلا عباد الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله وحبيبه حيث قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين باي حكائم ومسلمين mu a wannan juma'a tana bayani akan abin da ya shafi kaswatul kalbi shine bushewar zuciya ibn al-qayyim rahimahullah yana cewa ma'uduri ba abdun bi uquba ashaddu min kaswatul qalb babu uquba da Allah zai wa dan adam da tafi muni kamar ya jarabce shi da ƙeƙashewa zuciya wadda kama a kullum yadda muke faɗa da wadda ya dubi al'ummarmu a yau zai fahimci cewa mafi yawancinmu muna fama da wannan cuta da ƙeƙashewa zuciya allah ya tabbatar cikin ayoyin ƙur'ani bayansa masu imani zuciyarsu yana girgiza a lokacin da aka karanta musu ayoyin alkur'ani hadisai da dama sun tabbatar da yadda sa'abban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suke zubar da awaye a gabansa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu ayoyin alkur'ani ko yake musu bayani da abin da zai faru da ɗan adam a gaba na fitintunu da kuma ababe na tashin hankali da zai samu ɗan adam a ranar tashin alkiyama amma a yau al'ummar mu ta musulmi babu waɗansu ayoyi da suke girgiza zukatansu babu waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da suke sanya idanuwarsu yake zubar da awaye wadda wannan shine alama mafi girma da yake nuna cewa zukatanmu sun yi nisa da allah maɗaukakin sarki domin dukkan zuciyar da take kusa da allah ayan alkur'ani yana girgiza ta haditha annabi sallallahu alaihi wasallam suna saka waɗannan idanuwa da suke kusa da allah hawaye don ka dubi tarihi da rubuce-rubuce da malamai suka yi akwai wasu wanda tarihi ya rubuta sunayensu irin su aliyu ibn fudail ibn iya ya mutu ne saboda tasirin karatun ƙur'ani ya tabbata a tarihi cewa mahaifiyarsa takan tura a gaya wa limamin masallacinsu in ya gan shi a masallaci to kar ya karanta ayar da akwai ambaton wutar jahannama a cikinta domin za a dawo mata da ɗanta a sume inda za a karanta ayan ƙur'ani da allah ya ambaci azaba to zai yanki jiki ya faɗi zai yanki jiki a masallaci ya faɗi wata rana liman ya zo zai shiga sallah ya leƙa ya duba ta ko ta ina bai gan shi ba sai ɗauko karatu cikin suratul an'am ashe ya zo shi a makare ya riske ana karanta ayar da take magana akan azaban Allah walau tara idh wuqifu 'ala nar nan aka ji faduwan mutum a masallaci daga nan bai farfado ba raye halinsa akwai irin su zuraratu ibn abi aufa yana sallah a masallacin juma'an basra yana karanta suratul muddathir yana karanta ayan fa idza nuqira fi naqur saboda tasirin da ta yi wa zuciyarsa yanke jiki ya faɗi ya mutu to akwai sunan da yawa ya tabbata sai na umar ya taɓa karan jin ayayi ana karantawa wa cewa inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi sai da aka ɗaga shi daga inda yake aka kai shi gida kwana ashirin ana gaishe shi bai da lafiya saboda tasirin wannan aya a cikin zuciyarsa ibnul jauzi allah masa rahama yakan yi hudu yakan yi wa'azi kafin a yi hudu ba juma'a don ranar juma'a wasu haka ake mai da su gida ba su da lafiya saboda tasirin wa'azin da yake saboda ayoyin alkur'ani da tasirinsa a zuciyarsu saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam mali ibnu uthaymin yake cewa magabatanmu akwai wani wanda in kace masa wane ka ji tsoron Allah to in yana tsaye sai ya nemi waje ya zauna kafansa baya iya ɗaukar jikinsa saboda girman wadda kace ji tsoronsa shine Allah in yana tsaye sai ya nemi waje ya zauna in akwai abu a hannunsa sai ya nemi waje ya aje saboda hannunsa ba zai iya rike wani abu ba in dai an ce masa ya ji tsoron Allah za ka kwatanta irin waɗannan mutane wadda ƙur'ani ya zame ma zuciyarsu magani hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zame musu haske irin wannan zamani namu da ba abin da yake ba da mutane sha'awa sai kwamedi abubuwa na dariya mutum ya kunna yana dariya a yi wasa da sallah yana dariya a yi wasa da ibada yana dariya ana wasa da hadisai da ayoyin ƙur'ani musulmi ne suke yin dariya za ka kwatanta al'ummarmu a yau da waɗancan musulmai na farko wadda tarihi ya rubuta sunayensu yau ku dubi yadda allah yake jarabtar al'umma da yawan mace-mace yawan mutuwa mutuwa baya wa'azi sai dai mai da kai wa'azi wa mutane mutuwa ba zai ja aya ba sai dai mai da kai aya wa mutane yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu jibi wannan ya mutu ba abin da yake canja ɗabi'un mutane da halayya su da rayuwarsu makocinsa ya mutu an mutu a gidansu amma babu wani abin da ya canja ɗabi'unsa ko halayyarsa wannan alama ce da take nuna mutum ba dai gama da duniya lafiya ba domin abdullahi dan mas'ud yana ce as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi rabautaccen mutum alama ta rabo bawa zai samu rabo zai gama da duniya lafiya shine dinga daukan darasi na abin da yake faruwa da makotansa da makusantansa ya an rawaito cewa annabi dawudu alaihi salatu wassalam lokacin da mala'ikan mutuwa zo zai ɗauki rayuwarsa ya ce masa yanzu ka zo tun baka bani dama na shirya ba zuwa babu sanarwa zuwa babu labari ya ce masa ya dawo aina fulanun jaruka ina makocinka na wancan gida ya ce ya mutu ina makusancinka wane ya ce ya mutu wane kuma fa ya ce shi ma ya mutu ya ce masa amma kana laka fi haula ibra yanzu mutuwan makwabcinka da mutuwan ɗan uwanka watakila ma ɗanka ya mutu watakila mahaifiyarka ta mutu watakila mahaifinka ya mutu yanzu duka waɗannan mutanen baka ɗauki darasi a cikin mutuwarsu ba jira kake in zo ce maka zaka mutu yau zuwa kake jira kake in zo ce maka gobe zaka mutu duk wanda ya mutu wa aka ce masa zai mutu yau wa aka ce masa gobe ne zai mutu wa aka gaya masa yau rana ba za ta faɗi da shi ba ba wanda aka gaya masa duk wanda ka gaya mutu ba wanda mutuwa ta zo ta sanar da shi iya sanarwar da take shine ta shigo anguwanku ta ɗauki wani baka da ma'aifi a yau baka da ma'aifiya a yau watakila cikin matanka wata ta mutu watakila cikin 'ya'yanka wani ya mutu to wani sanarwa ne kuma kake jira mutuwa zuwa baka sama da wannan wanda ya baka bushe wa zuciya uwa musulmi shari ne mai girma wadda yana da alamomi da malamai suka ambata na farko adamu tawajjo da jirahatul musulmi alama da take nuna zuciyar musulmi ya bushe ya ji bayi damuwa da wata masifa ko bala'i da ta samu yan uwansa musulmi annabi ya siffanta mumene da cewa kamar jiki guda ne duk inda ya tabu dukkan jiki yana jin zafi yana daukar yana daukar zazzabi amma duk musulmin da za a ce masa an kashe musulmi kaza kawai sai dai ce Allah ji kansu baya jin ya rasa wani bangare a jikinsa musulmai kaza an yi hatsari mutum kaza sun mutu sai dai ce Allah ji kansu baya jin cewa wani bangare a jikinsa ya tabu wani alama ne da yake nuna cewa lallai zuciyarsa ya bushe yana daga cikin alama da take nuna bushewar zuciya rashin canjawan fuskan mutum in ya ga ana saban Allah ce mutum zai ga saban Allah wanda ya kalle shi ba zai ga alaman fuskansa ya canja ba ba alaman damuwa a fuskarsa ba alaman bacin rai a fuskarsa wanda alama ne da yake nuna cewa zuciyar mutum ya bushe akwai cikin magabata sufyanu bin uyaina ya nakalto cewa balagani anna malakan umira Allah ya umarci mala'ika ya je ya nutsar da wata alƙarya baki ɗayanta cikin ƙasa sai mala'ikan nan da ya je wannan gari zai nutsar da su duka sai ce da Allah subhanahu wa ta'ala ga bawan kawani yana ƙiyamun laili yana azumi yana ibada Allah ya ce to ka fara da shi kafin ka rantsar da duk wanda suke ƙasa ɗin fabihi fabda Allah ce ka fara da shi domin fuskarsa baya canjawa ibada kawai yake duk barnan da ake a garin babu canjawan fuska na nuna cewa baya jin daɗin abin da ake wadda ibnul qayyim rahimahullah yana ce alladhi yara rabbahu yu'sa da wanda zai ga ana saba wa Allah ana fatale da sunnan annabi baya jin zafi da kuna a zuciyarsa ya ce wannan mutumin shaidani ne domin dukkan zuciyar da take da imani tana jin zafi lokacin da ake saba wa Allah subhanahu wa ta'ala hakanan malik ibn dinar yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi azaba ma wata alƙarya a halaka su baki ɗaya sai mala'iku suka saka kururuwa a sama sai ubangiji yake tambayan su dalili wa huwa a'lamu bihim ya fi su sanin dalilin kukansu me wannan kuka da ake suke cewa a cikin wannan gari akwai bawan kawani nagartacce ne mutumin kirki ne mutumin arziki ne Allah sai ce asmi'uni dajijahu ko kun yi kuka a sama saboda damuwa da damuwarsa ku ji yadda ni yaushe ya taɓa yin kuka ko baƙin ciki saboda abin da ake na saɓani don haka Allah maɗaukakin sarki yana azabtar da al'umma da shirun da suke akan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ake wadda ya kun duba za ku gani wani gida ne za ka fitar gida ka cire wadda a yau waɗanda suka fi kowa yaƙi da tarbiyyar al'umma ba wadda suke mai da hannun agogo baya wa malaman musulunci ku yi karatu su rushe malaman tarbiyya suna cewa inda za a samu masu gini dubu mai rushewa ɗaya ne a bayan su ginin ba zai zauna ba a samu magina dubu suna gini mutum ɗaya na bin suna rushewa to ginin ba zai tsayu ba ku dubi yadda mutum ɗaya zai iya rushe abin da mutum dubu suka gina to yau mai gini ne guda masu rusawa sun fi dubu duk karantarwar da ake a shirin dirama ake rusa shi ku yaƙi ku karantar da mata hijabi a gefe guda suna rusawa ku karantar da mata muhimmancin kame kai su rusa ku nuna musu hatsarin zina su rusa ku nuna musu hatsarin lalacewa aure da ta'addanci su koyar da mutane muna nan suna yin nan yau amma a cikin gidan da jimu 'yan darama su ne taurari su ne jarumai yau in wani bai nuna canjin fuska ba bai yi kuka saboda an saba wa Allah ba Allah ce a fara halakar da shi mu me zai same mu duk gidajen musulmai yau 'yan darama ake taɗi ba gidan da yau ba a san shirye-shiryen daraman da ake ba babu wannan gidan wallahi azim ba gidan duk wannan series da ake yi yau in sun ce za su tafi hutu wasu suka rasa inda za su saka kansu saboda takaici ana jaje ma juna a bakin hanya kwanakin baya nake na zo sayan wani abu nake jin wani yana, yana jaje ma 'yan uwa cewa shi kuna da labarin shiri kaza za su tafi hutu yadda ka san an mutu yadda ka san an mutu waɗannan ba su ne suke yaga dukkan wata alfarma ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma 'yan uwanmu ne musulmi 'yan mawaka su ne jarumai da su ake hujja yin wani abu ya faru ana jiran aji wani mawaki me ne fito ya ce me zai fito ya ce waka mutum zai yi ƙasa da awa guda ka samu sama da mutum 500 duk sun saurari wakan kuma sun yi sabin nashi sun naɗa amma wa'azi ba ruwan mutane da wa'azi waye zai ga al'ummar mu a yau ba zai ce zuciyar mu ya bushe ba ba wanda zai ga al'ummar mu ce zuciyar mu bai bushe ba su wa ake yayi mawaka su wa ake yayi yan drama su ne taurari su ne jarumai yau su suke cin kasuwa su ake kai su hajji su ake kai su umara su ake musu kyautan gidaje su ake ba su motoci waɗanda su ne suke yaƙi da tarbiyyar al'umma yau Allah zai ce a halaka wani saboda bai canja fuska ba an saba wa Allah yau fatawa ake mana malam za ka iya sa ma ɗanka suna kaza ‘yarka suna kaza sai ka tambaya sai a ce sunan wani ɗan darama ne ya fice ko ‘yar darama ta amsa sunan kaza ana sha'awa a sa ma ɗa jinjiri da ba laifin da ya ba a sa masa sunan ɗan darama sa mata sunan ‘yar darama halin da al'umma mu suke ciki kenan wani gida ne babu wannan yau kana kunna wa'azi ko sunna tv yara za su tashi yadda ka san shaidanu ba su son wa'azi ta son wa'azi a gidan da jinmu sai mu zo masallaci mu yi sallah iya abin da yazo ya saura mana kenan na addini ya ce ala nasi zamanu la yabqa min al-islam illa illa ismuhu wala min al-qur'ani illa rasmuhu zamani zai zo wa mutane ba abin da zai saura musulunci sai suna kawai ba abin da zai saurama ƙur'ani sai rubutu a takarda yau ƙur'ani ana karanta shi har da wasa ake kowa da irin yadda yake yi amma da ƙur'ani iya abin da ake shi ne tilawarsa amma babu shi cikin alayyarmu babu shi cikin ɗabi'unmu babu shi cikin ayyukanmu yana daga cikin alama ta bushewa zuciya rashin jin raɗaɗi idan mutum ya samu sakaci a cikin ibada in wani abu na ibada ya kubce mutum ba abin da zai ji wadda ibrahimu taimi ya ce duk musulmin da kaga baya damuwa in ya rasa raka'an takbiratul ihram takbiratul ihram duk wanda zai zo masallaci ya rasa kabbaran farko kaga bai damu ba in malami ne ce karka dauki karatunsa ba ma mutumin kirki bane ba ma mutumin kirki bane faghsil yadaka min la ta'khudh minhu shay'a kabbaran farko fa takbirat ba rasa raka'a ba ba rasa raka'a ba kabbaran farko ya ce in ka ga mutum ba yi damuwa da ya rasa ko ya samu ko ya rasa bai dame shi ba alama ce ta bushewa zuciya yana daga cikin alama ta bushewa zuciya mutum yana saba ma Allah amma baya jin tsoro kuma Allah yana da alkawari duk wanda bai ji tsoronsa ba a duniya sai ya tsoratar da shi a kiyama wannan alkawari ne da Allah ɗauka wa kansa ba zai kai abin da kake so ba kuma ka je kiyama ka ƙi ka ji tsoron Allah a duniya to Allah zai nuna maka abinda kuma za ka ji tsoro a ranar kiyama yana daga cikin alama ta bushewar zuciya ƙeƙashewar ido da kuma bushewarsa ƙeƙashewar ido da kuma bushewarsa a waye gari idon mutum ba iya zubar da hawaye wata rana wasu tawaga sun zo zai sayi na abubakar radiyallahu anhu sai umarni ma wani da ya karanta musu ƙur'ani fabakau buka'an shadidan baki ɗayan jama'a suka fashe da kuka saboda a zuciyarsu akwai rayuwa sana abubakar ya ce haka mu ma muka kasance in annabi na karanta mana alkur'ani ya ce walakin ƙasatil kulo amma da yawa mutane a yau zuciyarsu ya bushe thabitul bunani yana cewa mukan je gidan da aka yi jana'iza muna jiran a fito da gawa amma ba za ka ga fuskan kowa ba duk taron jama'an nan kowa fuskansa na cikin mayafansa yana kuka yau ana jiran sallan gawa masu taɗin ƙwallo suna yi suwa suka ci ƙwallo jiya suwa aka ci yau masu taɗin siyasa suna yi wato duk yadda za ka kwatanta bushewa zuciyarmu ya wuce nan ya wuce nan duk yadda za ka kwatanta bushewa zuciya ya ce kuma kukan da suke ba mashi gawan ba ne ba kowa yana kukan ran da za a ce a kofan gidansa wata rana aka yi wannan taron ana jiran a fito daga wasa kowa wannan tunanin yake kowa dalilin wannan yake kuka da wanda ya samu zuciyarsa daga ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa to ya tabbatar da zuciyarsa ya bushe hadisi ya zo cikin littafin tirmidhi nazal al-hajar al-aswad min as-sama'i wa huwa ashaddu bayadan min al-laban lokacin da Allah ya saukar da wannan bakin dutse hajarul aswad da yake jikin ɗakin kaba annabi ya ce lokacin da aka sauko da shi ya fi nono fari fasawadat ya bani adam zunuban yan adam ne yake mai da shi baki har ya dawo bakin kiri muke ganinsa a yau wadda muhibbu tsabari ya ce idan zunubi yana iya canja dutse kurma ya kake tunanin zuciyar ɗan adam ya yi zuciya in dutse zai canja ya dawo baki saboda zunubi ya kake tunanin zuciyar ɗan adam haka in uwa musulmi tun ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi da ƙeƙashewa zuciya domin babu uquba da tafi muni in ji ibnul qayyim sama da Allah ya jarabci mutum da bushewa zuciya na roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da ƙeƙashewa zuciya اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن سؤال لا يستجاب له اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله